إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu domin ci gaba da karatun wannan littafi cikin wannan daura mai albarka ta wannan manzuma ta Abul Khattab Abul Khattab Al-Kalwadani ko Al-Kulwadani Allah ya gafarta masa da mu baki da da yau muna sha biyu ko? sha uku ga watan shawwal shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan biyar kenan ko shekara ta dubu da da dubu biyu da ishirin da uku na saniya in ba manta ba a cikin wannan manzuma mun tsaya ne a baiti na shida a yau za mu tashi a baiti na bakwai na'am bismillah
واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي وأجرت أن تسأل كل محذب ذي ثولة عند الجدال مقودي هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يس ذي همة لا يستذل
بمرقد ذي همة لا يستلذ بمرقد قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد نعم مالا الله غابر دامسا يدورا دقا عند يدعى wajen mukaddima cikin wannan waɗannan abiyat din tunda shi ma har yanzu yana mukaddima yace wa alam ka sani bi anni qad nadantu masaila hakika ni na rubuta waƙe na wasu matsaloli masu mahimmanci manya-manya ya ce lam'alu fi hannusa gaiwa mukallidin ya ce ni ba abinda na fata a cikin wannan face yin nasiha ya ce gaiwa mukallidin ba na taklidi manufa abinda zan fada abu ne wanda ya dace da ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai don kunjina yabi imam ahmad a baya ba ku ce a'a duk waɗannan ababen da na faɗa ɗin ko na ciwo su ne daga wajen imam ahmad eh imam ahmad ya kasance a kansu amma shi ma ya kafa hujja ne da ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa wa ajabtu an tas'ali kulla ko kulli muhazzabin yace na kuma amsa duk wata an tasali manufa an tasauli an gane tambayoyi na kulli muhazzabin tambaya ta duk wanda ya kasance mai dabi'u kyakkyawa zai saulatin wanda ya kasance na da ƙarfi indal jidali a wajen tattauna musawwadi zai tattauna da mutane da ga kyakkyawar ɗabi'a sannan kuma ga tarin ilimi wanda zai fuskanci mutane da shi wanda wannan ɗabi'a ce mai kyawu za ka tattauna da mutane kasance kana da kyakkyawar ɗabi'a ko zai ina gano wani babban malami ana cikin karatu wani kawai ya zo sai din zai ce mala ina da tambaya yana shi kuma yana abshir abshir da zakallahu khair abshir ya yanke karatu malam kaza ya cika jira a gaba sai da wani ya zo zai ganye shi yana mai haka a rabu da shi ya tafi da kansa a hankali sannan daga baya juya kaga in anan ne da akwai yan agaji gaga da kuraka ko ba gani ma na juma'a in kun dan samu sabani sai yan agaji su shigar da kai cikin eh, abin nan ɗakin janareto a rufe ka kai sallar juma'a kada kai sallar juma'a kai ragewa sai bayan sallar juma'a sannan za a fito da kai a tattauna yaya ma za a shawo kan al'amarin to wannan ba ɗabi'a ce kyakkyawa ba malai ce hajarar lokado hajarar lokada shi wannan bawan allah mai wannan siffar ya ne tanci mai kwanciya manufa ya ne tanci kwanciya a kan shimfadarsa mai laushi wa ba ta sahira lailihi ya kwana yana raya daransa zai himmatin cikin shi ya kasance ma abocin himma la yastalizu bi markadi baya jin dadin kwanciya saboda neman ilimi da neman daukaka wajen Allah subhanahu wataala wajen yin ibadoji kala-kala da daddare yace qaumun su din waɗannan wasu mutane ne da'amuhumu abincin su shine dewasatu ilmihim koyan ilmin su in ba su koyi ilimi ba duk abin da suka ci sai su je su kama suna su ta kamar yanda mai jin yunwa yake shiga tashin hankali to wanda ya mai da abincinsa ilimi haka shi ma ya kasance saboda wanda ya damu da ilimi ya manta yake da abinci sai an tuna masa ko yana kan wata matsala ya manta da abinci sai a kai ƙarshen ta sai ji cikinsa ya kulle shi kai ashe ba ban ci abinci ba subhanallah tun bayan asuba yanzu ya duba karfe 12 da rabi bai karya ba saboda wannan karatun shine abincin sa in babu shi kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta masa ya ya fada lokacin da Ibn Al-Qayyim Allah ya gafarta masa yace in an idar da sallah asuba Ibn Al-Qayyim Ibn Taymiyyah ba miƙewa sai wala ta fito ta daga sosai ka iya cewa sai wajen ƙarfe tara sannan zai miƙe suka ce aka makallawo wannan zaman da kake kamar ya yi yawa ga wannan kuma a karantar da mu da rana da daddare a fita harkoki a waye abubuwan ya yi yawa sai ce kai ya ce wannan shi ne abincina ya ce wallahi in ban yi wannan ba sai na faɗi in bai ba kai ne in baka ci abinci ba sai ka faɗi su kuma wasu bayan Allah ba ta abinci suke ba magabata an yi waɗanda saboda tausaya musu da iyayensu suke da ‘yan uwansu yana karatu ala ɗora masa abinci saboda yana ganin cewa lokacin cin abinci ɓata lokaci kai yanzu kana ɗalibin ilimi kana da majalisa an tashi sai kaje majalisa an an waye sai da majalisa amma an awa ɗayan nan mutane ganin ka suke kama wani sahabi tsakanin magariba zuwa isha kawai kana zuwa koyon ilimin addini to amma ana ganin kai wallahi kai kullum fa sai aje karatu amma awa ɗaya ce ba amma ana ma kallon kamar wani sahabi wal iyaz billah an rawaito wani cikin magabata in yana karatu ko mahaifiyarsa ko kanwarsa su suke zuwa da abinci a hala ana zuwa mai a baki yana bude yana tauna yana ci gaba haka yake wasu an yi in za su shiga ban ɗaki yana karatu wani littafi zai sanya wani a gefen ban ɗakin ya shiga ya ci gaba da masa karatu yana bayan gidansa ko yana fitsari ko yana wanka ya ci gaba da karatun da yake yi ka duba gani ba amma mu fa da yawa daga cikinsu suna karatu sai dai bacci ya buge su in ya miƙe yana jin abin da yana sai miƙe sai sake riƙe littafi a ci gaba da ɗora inda aka tsaya sai sa wajen ibada ba za ka taɓa zama kamar magabata ba malamai suka ce sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan Ramadan ya zo to ce wallahi ba wata ibada da za ka ta canza da mace a cikin ta aiki kullum cikin ta Ramadan da ya zo kawai sun sake dage amma kuma ba za su yi sama da yadda suke a wajen Ramadan ba kan za a nan in kai rantsuwa cewa mafi yawanmu bayan wuce ramadan da waɗanda ba su kwana uku a jere sun yi shafa'i da wuce ba ba za ka yi kafara ba wannan ramadan ne an gaba sai wani kuma a haɗe shi ba da dankala abin tarawai ne Allah ya kiyaye mu da haka mu dage yace hajara ruqada wa bata sahira laylihi ya ya nesanci kwanciya ya kwana yana raya daransa zai himmatin ya kasance ma abocin himma la yastaliddu bi markadi baya jin dadin kwanciya yace qaumun da'amuhum dirasatu ilmihim sune mutanen da abincin su shine karatun ilimin su yatasabaquna ila al-ula was-su'dadi suna gaggawa tsakanin su wajen neman daukaka wajen neman ilimi wajen neman ayyuka na kwarai da aikata su was-su'dadi da yin kokari wajen ayyukan da yau da gobe Allah subhanahu wataala sai kaddara cewa ka zama shugaba jagora cikin me cikin addini na Allah subhanahu wataala kamar yadda malamai suka ce fadin mu'minai waja'alna lilmuttaqina imama ya Allah ka sanya mu shugabanni ga masu tsoron Allah yace su ne manufa mu yi koyi da waɗanda suka gabace mu wanda za su zo a bayan mu su koyi da mu shi ne shugaba a cikin addini da haka mu dage to yanzu nan ya gama mukaddima za a shiga cikin littafin na'am
قالوا بما عرف المكلف ربه فأجرت بالنظر السفيه المرشد نعم yanzu an shiga ya isa dai ba nan نعم yace qalu lima arafa al mukallafu rabbahu fa ajabtu bin nadari sahihi al mushidi suka ce kaga dama ya ce ma zai ka neme akan tasa'ul tambayoyi tambayoyin kuma yace za a kama ne da ɗabi'o'i kyakkyawa ba munanan ɗabi'a ba ba tambaya wadda za a yi ma ka kasa ba da amsa ko ka tsaya a sa ma ɓacin rai da wasu ababe a ciki ba a'a ba haka ba ne da haka ya ce ƙalu suka ce bima a rafal mukallafu rabbahu da me almukallaf yake sanin ubangijinsa waye almukallaf waye almukallaf baligi baligi ne hankali baligi mai hankali mai mai kuma na almukallaf shi ne baligi mai hankali shi ne wanda wajibi ya tsau- ya sauka a kansa to da me yake sanin ubangijinsa kaga ya kawo a matsayin kamar an mai tambaya ne ya ce fa ajabtu sai na amsa bin nadari sahihi al-mushidi yana sanin ubangijinsa bin nadari sahihi da me da duba ingantacce almoshiri mai shiryawa me yake nufi da wannan manufa da ayoyin Allah da ababen halittarsa kamar da shekul islam muhammad ibn abdullahi ya yi mana bayani ayoyin Allah su ne kamar rana da wata kamar rana da wata da sama da ƙasa ababen halittarsa kamar dare da yini da al'arshen Allah da ni da kai duk gaba ɗaya ababen halitta ne na Allah subhanahu wataala da waɗannan ababen bawa yake sanin ubangijinsa wani ba idan ka duba za ka cewa waye ya halitti sammai ɗin nan wa halicci kasai din nan wa halicci kaza wa kai ma wa ya halicce ka za ka san cewa a'a dole da akwai mai halitta takalmin nan da ka siya kake sawa sai da wani ya sana'anta mashi hulaka kayanka abincinka wasu ababe makamantansu to yaya kuma san mai da kasai akwai za su ba wanda ya yi su ko su zo a haka saboda ɗabi'a ta zo wannan ƙarya ne shi yasa wani malami yake cewa fa ya ajaban kaifa yu'sal ilahu yace ya abun mamaki yaya ake sabawa al-ilah shine Allah malik yace am kaifa yajhaduhu al-jahilu yace ko kuma yaya mai inkari zai inkari da akwai Allah a ce da akwai Allah ce ƙarya ne ya ce wa an kulli shay'in lahu aya komai da ka gani da akwai dalili da yake nuna me tadullu ala annahu wahidun da yake nuna cewa Allah guda ɗaya ne kana duba za ka cewa eh wannan ya nuna wanda ya halitta guda ɗaya ne law kana fi ma alihatin illa Allah la fasadata Allah ya bayanin sammai da kasa yace da da akwai wasu ababen bauta koma bayan Allah shi ɗaya da sun lalace da sun lalace saboda Allah zai ce ai ruwa a Hausawa sai ce wallahi ba za a yi ba a fage za a yi sai a da ana faɗa tsakanin wannan da wannan ko shi yasa Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahu wahidun Allah ya ce kada ku riƙi ababen bauta guda biyu domin shi abin bauta ne kwaya ɗaya jal shi ne Allah subhanahu wataala da haka wannan ya nuna mana mukallaf baligi mai hankali da abin da yake sanin ubangijinsa shi ne me na farko da hankali da hankali shi yasa za mu ga annabawan Allah an san tashi da awansu suna fara kiran mutane da hankali zuwa dube zuwa hankali kamar da da'awa ta annabi nuh alayhi salatu wassalam an ka duba an ka duba surata nuh yace fa qul tastaghfiru rabbakum nace da ku nace da su ku ne magafara ubangijinku innahu kana ghafara hakika shi ne gafara ne yusilis sama alaikum midrara yana saukan muku da ruwa daga sama mai albarka wa yumdidukum bi amwalin wa banina shine yake kara muku da ayya da dukiya wa yaj'al lakum anhara kuma yana sanya muku me koramai an gane a baya ma da Allah ya masa wahayi ga je kai mutananka abin nan gargadi قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم أغاني يتأمتا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات لباقا shin ba kwa gani yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai ɗaya bayan ɗaya ɗaya a saman ɗaya waje alal kamara fihin na nura sannan ya sanya wata a cikinsu domin ya haskaka wanda ya kasance mai sanyi kenan ya ce waje ala shamsa sirada ya sanya dai a saman ya sanya rana ta kasance mai haske da zafi an gane dole mene ne an ja hankalinka a fara nuna ma halitta ta Allah in ka da Allah ne ya halitta to kuma me yasa zaka bauta wani wanda bai yi halitta ba kai kasancewa Allah ya halitta ka ne domin bauta an gane ko da haka malam yayi mana wannan jawabin a wata nuska yayi mana tambaye yace fa ajabtu bin bin nuzm sahih al-mushidi malafa na amsa cewa ina sanin ubangiji na da tsarin da Allah yayi halittunsa ingantacce ne shiryawa malafa ka duba mutum ka ga yadda Allah ya halitte shi ka duba akuya ka duba kaza ka duba kaza yanzu ba mamaki kana shawo kana kana hango wani mutum idanuwansa gefen kunnuwansa fita za ka yi a guje ana haduwa da kai ya wallahi jujjal ya fito ko ba haka ba saboda ne saboda kaga ya saba yanda aka san halittar mutum da za ka zo kana buɗe ƙofar gidanka ka ga wata akuya idanta a tsakiya irin naka kula har ido rufe kofa za ka yi a guje ka koba ya ne na ga aljani ko ba haka ba to kaga wannan ya nuna ma komai da Allah ya halitta an ka duba za ga ya halicce shi yadda ya dace shine bin nuzumi as-sahih al-mushidi na'am
qalu fa har qalu fa har rabbul khalaiq wahidun قلت الكمال لربنا المتفرد نعم ya ce ƙalu suka ce fahal rabbul khala'iki wahidun shin ubangijin ababen halittu guda ɗaya ne qultu nace alkalamu li rabbina ai cika ta ubangijin mu ce yace mai almutafarrid wanda ya kasance daya an ce al almutafarrid shine wanda ba shi da nabiyu an gane ko kaga ya ba da amsa akan cewa ubangiji guda ɗaya ne wannan baitin yana daga cikin matsaloli na aƙida wanda malamai suka yi bayanin wajibcin imanin da cewa Allah subhanahu wataala guda ɗaya ne sannan cikakke subhanahu wataala baya buƙatar mataimaki shine qul huwallahu ahad da Allah ya faɗa ka ce Allah ɗaya ne shi kaɗai ne guda ɗaya ne baya da na biyu da haka wannan ya nuna ma kafirci da rashin sanin addini na waɗanda suke ambata cewa wai daga Allah sai annabi kaga kamar mataimakinsa ne ko kuma masu cewa ai baka isa ka haɗa ka raba Allah da manzansa ba so da ya hana su balantana a raba su Allah mai halitta manzansa abin halitta Allah wanda ake kadaita a wajen bauta manzansa wanda ake kadaita a wajen biyayya saboda haka kowa haƙinsa daban an gane ko amma wanda sai zo ce kaji suna raba tsakanin Allah da manzansa ban gane ba dama abu ne wanda ya kasance a hade Allah ce la nufariqu baina ahadin min rusuli Allah ce ba ma sufan muminai suna cewa ba ma rabe tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa amma bai ce bayan Allah wa rasulihi ba ko wa rasulihi don ka san abin daban-daban ne manzanni ba ya halatta kai imani da wani kake yin imani da wani kai kafiri ne kuma ya zama wajibi kai imani da cewa mutanen kirki ne sun isar da sakon Allah yadda Allah yake bukata kaga in mun faɗa haka ya nuna ma bambancin su da Allah Allah mai aike su kuma manzanni masu isar da aike wannan fa ba za ka san wannan abin da muka tsaya muna numfasa a kai ba sai ka san mai cece aƙidar sufaye a nan ne za ka gane wannan jawabin da muke za a cikin littattafansu suna cewa wai mala'ika jibril yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma haka ne wata ana da yazo shine annabi yake ta yake nuna masa ai ya san ma abin da zai kawo ya ta ya kai ka sani yace koma inda ka kabo sakon sai je sai ga ai mai bashi sakon shine dai annaba to ina Allah yake kaga dai duk shi ne shi ne yake aikwa sai ya sallama ashe ba kai ne to wahala da yake ba shi kuma to haka za ka yi ta samun irin wannan tatsuniyoyin wanda za ka ji da hausa kuma duk su baya kokarin da suke da kake gani suna makalewa da annabi wallahi ba da shi suke ba so suke in ka da sai su tsallaka kan shehunansu su ba su matsayi na Allah ba matsayi na Allah wanda matsayi na Allah tun da daman sun ce khudna bahran suka ce wal anbiya'u bi sahilihi wai mun kutsa wani kogi annaba suna gefansa ba za su iya ba ya fi ƙarfinsu su waliyai sun fi ƙarfin annaba a wajensu abinda zai tabbatar ma da aka dawo hausa waƙar nasir kabar da ya ya ce adadin ƙasa duka ya shina adadin ƙasa duka ya sani adadin ruwa duka ya sani ya ce su bahalaka abdulkadiri wa ya san duk wannan adadin abdulkadir ya ce amma annabi ya san adadin kasa ya san adadin ruwa ilimi ne na Allah amma yace subhanaka abdul qadir dan kasancewa matsayin da ake bawa wani Allah cikin wanda suke cewa waliyai ne na Allah to suna ba su matsayi sama da matsayi na Allah subhanahu wataala wanda wannan kuwa in masu irin wannan ɗabi'a aƙida da maganganu ba su kasance kantiran kafirai ba to abu jahal ma ba kafiri ba ne don abu jahal baya iddayin lata da uzza sun san duk komai a shi yana ganin su a matsayin waliye ne za a kama kafa su zuwa ga Allah tsani ne shi yasa idan bala'i yayi bala'i su Abu Jahal Allah ya ce Allah suke roƙa sun san da akwai Allah Allah ya ce idan sun hau jirgin ruwa bala'i yayi ba bala'i yace da'u Allah mukhlisina lahu din sai su roƙi Allah suna masu tsantsanta masa addini addu'a Allah suna la in anjaytana min hadi Allah in ka tsayar da mu daga wannan lanakunan da minan shakirin za mu kasance cikin masu yi ma godiya in ji wa mu ce kai in bala'i ya bala'i barin lata da uzza da malata da waye suke su riƙe wa Allah sun san shi kaɗai ne mai fitar da su yanzu ka je ka samu ɗan iyar bala'i ya bala'i ka gawa zai kiwa a iyar zai kiwa ta iya sha bala'i ai yanda malamai suka ce kafircin wa'yancan kafirai na da ya ce ya fi sauki sama da kafircin wasu kafirai na yanzu mashirkai wanda suke amsa wasu sunan musulunci saboda na bayan sun shiga bala'i suna kiran Allah na yanzu kuma a lokacin bala'i da ba lokacin bala'i ba duk wani Allah yake ambata zai zo na ce in yas zai miƙe ce in yas zai tafi ya ce in yas kayi kansa da dutse ya ce inyas mota sitiyari ya kufce inyas kaga abuja ya fi ka hankali tare da arne ne kai kuma kala ta kai musulmi ne ya aka yi haka saboda haka mu kiyaye mu kiyaye Allah subhanahu wata'ala guda ɗaya ne ba shi da abokin tarayya subhanahu wata'ala bai riƙi mata ba bai riƙi ɗa ba subhanahu wata'ala da haka shine al-mutafarid da malam ya faɗa shine wanda al-mutafarid bil kamal wanda yake banta shine guda ɗaya ya cika duk wani abin da ya dace cika cikin al'amura na Allah babu tawaya sawa'an cikin sunayensa ko siffofinsa ko ayyukansa duk cika ce subhanahu wata'ala ba tawaya kamar da duk wani wanda ba Allah ba da akwai tawaya tare da shi mun ce ba Allah ba kowaye shi yasa zaka ci zaka ji yunwa ka ta abinci zaka ji kishi ka sha ruwa zaka yi fitsari kai kashi zaka yi kaza kai kaza zaka ji bacci zaka gaji kai bacci yanzu ka kasance baka bacci har inda ya sai a fitar da kai bala'i ya same shi baya iya bacci in ba ka fitsari kai tawayarka ita ce a ce ba ka fitsari kala fitsari shi ne cikakka a matsayinka na abin halitta amma Allah subhanahu wataala cikakke ne subhanahu wataala ba shi da wani abu na tawaya shi ne walam takun lahu sahiba Allah ce bai riƙe mata ba Allah ya ce bai riƙe wani abokin tarayya ba Allah ya ce bai riƙe abokin shawara ba Allah ya ce abubuwa masu yawa wanda ya kore kansa duk wani tawaya subhanahu wataala naka ka ya kiyaye wannan ka kade ta Allah subhanahu wataala shi yasa ahlus sunna suka kasa tauhidi gida uku akwai tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhid al-asma wa sifat manufa tauhidi ta Allah wajen halittarsa kada cewa Allah subhanahu wataala shi ya halitta sama da kasai da kowa da komai shine mai gudanarwa shine mai azurta mai kashewa mai rayawa wannan shine ta Allah wajen rububiyya in kai wannan fa ba wai ka zama musulmi bane a'a Abu Jahl ma duk ya yarda da wannan Allah ya ba mu labari in an tambaye su wa halicci san mai da kasai wa mai gudanarwa wa mai kashewa mai rayawa Allah ce fa sai quluna Allah za su ce Allah ne to su Abu Jahl sun yarda da wannan ba akan wannan suka yi fada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mataki na biyu ne shi ne tauhidi na ta Allah cikin bauta anan aka samu rigima wajen su su suna ta ada alal alihata ilaha wahida an sanya abun bauta ya dawo abun bauta guda daya su rigima su kenan kada abun bauta ya zama guda daya dole a samu babba da karami shi karami shine zai kai kai zuwa ga babba kamar zaka je wajen minista ne sai ka bi kawaye ka je waye haka su su haka suka dawo da sha'ani na Allah shi kuma Allah subhanahu wataala shi da bawansa direct shi yake mu'amala da shi ba tafinta ba ka bukata wanda zai sadar da kai zuwa ga Allah sai ayyukanka na kwarai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ce idan bayina sun tambaye ka akai na ka ce ina kusa ujibu da'wata da'i ina amsa addu'a mai addu'a idza da'ani idan ya roke ni kaga bai ce idza da'a waliyi wada'ani wali an gane bai ce ina amsa addu'a mai addu'a idan ya roki wali na shi kuma ya roki ni a wallahi ka san duk wanda yake so ya sanya ma shamaki tsakaninka da Allah yana so ya maida ka ibada irin bauta ta sa Abu Jahl kamar wanda na san mafi yawancin mu mun gani wani bidiyo clip da yake yawo na Hausa na wani wali dan nasu ko ko ba gani ba wali dan nasu wali dan nasu ciwo ce dai abubuwan da Allah ba da labari ba ai sai ka ce ba gaskiya bane yace da wani wali nasu shi ba sa ƙarya yake yace da wani wali dan nasu me ba ga wali dan nasu wa zo za a tsallake ruwa jirgin ruwa babu sai wali dan nasu yace da muridin sa ɗalibansa ya ce zan dinga cewa Allah kai kuma ka dinga cewa wali dan nasu shi sai suka fara hawa kai Allah Allah suka suna taka ruwa shi kuma wasu yana wali dan nasu wali dan nasu ya ce wai sai shaidan ya zo wa wannan ɗalibin ya ce kai kana yin shirka shi yana ambata Allah kai kana ambatarsa kaga ya faɗa mai gaskiya abun gaskiya ne ba kaga da tatsuniya ce kuma sai ce kai ka ambata Allah kai ba yanda yake ambata Allah sai ce Allah kawai sai litsi sai ce wani Allah sai yaji baya jin magana yana leƙo ya ganshi yana shan ruwa ya dago shi ne haka sai ce ai wani ne ya zo min yake cewa in na ce wali Allah so na yi shirka da haka Allah za ka ambata ya ce zan kaga ligo wannan haka ake cewa mutane sun shirka me wanda yake so ya shirya da kai da Allah kiran wa kiran wasu wanda ba Allah ba kiran waliyai a matsayin mai a matsayin su baka taimako shi da abin da ake rigima ba dole a samu rigima a Najeriya ba ana yaɗa yawan waɗannan wasu sun yarda da shi sannan ka zo ka ce baka neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ma wai kai ridda ta yaya ta yaya Allah ya ce da shi qul inni la amliku li nafsi darran wala naf'a Allah ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kace ni ma bana iya mallaka kaina cutarwa ko amfanarwa na jawo wa kaina amfanarwa ko na tunkuɗe kaina cutarwa bana mallaka wannan inji injuwa inji Allah subhanahu wataala ta kai shelanta mutane wannan yace la amliku li nafsi bazan iya mallaka kaina ba wannan kai kuma ka zo kana nema a wajen Annabi ta yaya shi ma Allah ce ce na cewa ba ba haƙinsa bane na Allah ne amma kana zuwa ka kaji ko makiyan annabi so suke sai an daina faɗin sunan annabi sai waye hauka ilimi na yaduwa su kuma suna sake dubulbulta suna haukacewa saboda ba sa so a bautawa Allah shi daya ba sa so su so suke me kamar yadda Allah ya faɗa wa idza du'iya Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan an yi kiran Allah shi daya zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba sai su shiga kunti su shiga damuwa wa idza zukira alladina min dunihi idan an ammaci wanda ba Allah ba waliyai shehinnai idza hum yastabshirun sai su dinga bishara ka ji kai babban wali kenan amma ana ambata a kiran Allah kada sai ta kazan su wahabiyawa kazan su da makiyan annabi su ce wai Allah cikin satin da ya wuce dole abubakar madatai na je na fada ya ce yanzu an saboda kiyayya wahabiya ga annabi dan an ce Allah ya ma albarka sai ka ce amin dan annabi ya ce amma yanzu an koya mutane ya ce duk da lafazin ba laifi ba ne amma dai don kiyayya ga annabi ne aka shigo da wannan a ce Allah ya kiyaye ka sai ce amin ya hayu ya kayyum shi shi ya haushinsa amin ya hayu ya kayyum an yi mai tawassuli da sunan Allah shi abu haushinsa kenan me yasa wai aka ce aka daina cewa dan annabi saboda tauhidi yana yaduwa tsakanin mutane yasa yanzu za ga wani mamama a cin ya mige ya ce a bani dan Allah dan soyayyar mu ga annabi ko dan kaulan mu ga annabi da wasu ababe makamantan su alama ana fahimtar karatu kenan saboda haka ko bambance tsakanin kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta da kadaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen biyayya haƙoƙi ne guda biyu ba sa haduwa a waje guda duk da wasu malaman suna raba tauhidi gida biyu wanda duk biyun nan uku nan suna shiga suna cewa da akwai tauhidul alqasdi wa talab tauhidin da fata da kuma wanda ake bukata shine me yace shine wanda ake kira tauhidul uluhiyya ko tauhidin ibada manufa tauhidi ta Allah wajen mai nufata da nema manufa wa ka nufata cikin aikinka Allah an gane me abin da ake nema wajen ka na bauta Allah yanda ya dace da kadaita shi ka aikata shi sai na biyu tauhidul ma'rifati wal isbat tauhidin sani manafa sanin Allah subhanahu wataala cewa shine mai halitta shine mai kaza shine mai kaza wal isbat da tabbatar masa da abin da ya tabbata gare shi na suna da siffofi wanda kaga dai ya hada waɗannan ababen da muka ambata guda uku Allah ya datar da mu na'am yace
قالوا فهل تصف الإله أدلنا قلت الصفات لذي الجلال السرمد نعم ما ليتي قالوا سكتي فهل تصف الإله شن كان صفنت الله شن أنت الإله أبن بوتا شن الله سبحانه وتعالى شن كان صفنت شن أبلنا كبينا منا قلت sai na ce asifatu asifofi lizil jalali asamadi ai sifofi na Allah ne ma abocin ɗaukaka wanda ya kasance asamadi manufa wanda ba shi da farko amsar da ya ba shin kana siffanta Allah eh ina siffanta shi da abin da yake siffanta kansa da shi shi ne manufa amsa amma ni kaman kaina a ce na siffanta a'a wannan kafirci ne yin magana akan Allah ba da ilimi ba kafirci ne da haka ko sahabbai ba sa ijtihadi ko yana zaune ta Allah yana da kaza babu magana ce ta Allah da manzansa Allah ya siffanta kansa da wani abu wanda Allah ya fi kowa sanin kansa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da wani abu wanda babu wanda ya fi sanin man Allah bayan Allah sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu ijtihadi akan me akan zancen sunayen Allah ko sifofi na Allah subhanahu wataala ba ijtihadi ijtihadi ba zai taba shiga ba sai yasa za ga su baye sai su dinga sanya Allah sunayen da suka ga dama kamar yadda dai na suka kabara ya ambaci Allah da maimuna maimuna matarsa ya ce labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya maimunatu wace maimuna matarsa sai ambace da sunan Allah wanda zai ta to ai ya ce amsa haki ya maimunatu sai mu ce to ai baitin gaba za ka dinga duba ya ce tun wai lokacin da aka halice mu muka ɗau alkawar cewa ke ce ya munatu yaushe ya ce tun a lokacin alastu bi rabbikum muka shaida ke ce munatu wata lokacin da Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne abin bautar ku ba muka ce bale muka ce haka ne ya munatu ya ke mai muna kaga yanzu a ce abin bautar tasa mai muna ko kuma abin bautar mu Allah yanzu mai muna ta mutu shi ba mai waka ya mutu da shi da abin bautar tasa duk suna ta wal iyazu billah da haka ka kiyaye wajen ta Allah da bayani na tauhidi ba zan san cin mutunci ko zagi wannan jawabin da aka zai tsaji ko koyi karatun sa ya bar ambata wa a sai za mutane za su gane kuma ana yawo da waƙoƙin a unguwanni a waya a waya ana sa status ana sa a ina ne kai kuma ba za ka yi magana ba saboda neman zaman lafiya a kada Allah da wani ka nemi a zauna lafiya ta haka ka kiyaye da inda za a zo a yi magana sanyi-sanyi wajen farilla alwala farilla sallah wanda ya ce ka za sai a lallaba shi a tafi a kamar zanta Allah ba a wasa a cikinsa saboda matsala ce mafi hatsari kana samun wata matsala a nan wutar jihar na maza ka dawoma wanda a gaya ma ka ji haushi kai zage-zagen ka je ka mutu ka shiga aldala ya fi ba amma kada a gaya ma abin da kake jin daɗi ka mutu ka shiga wuta sai kai hasara duniya da lahira da haka ka kiyaye a nan malam ya tabbatar mana da cewa Allah yana da siffofi maɗaukaka su ba na wata'ala wanda suka dace da shi baya kamanceceniya da ababen halittarsa subhanahu wa ta'ala kamar yadda za malam zai mana bayanin su a nan gaba za mu yi karin bayani in mun zo wajen na'am
قالوا فهل تلك الصفات قديمة كذات قلت فذاك لم تتجدد na'am qalu yace suka ce fal tilka sifatu shin waɗannan sifofin na Allah qadimatun kazati shin tsofaffi ne kamar yadda zatin Allah ya kasance mana ba kamar yadda Allah ba da farko haka siffofinsa suke ba su da farko ƙultu na ce a kaza ka ashe ka gada bayanan haka ne lamsa ta jaddadi siffofin Allah ba a sabanta su ba yadda suke a baya haka suke kamar yadda malamai suka ce Allah yana daga cikin sunansa al'alim al'alim ya ce tun kafin ya yi komai sunansa al'alim masani sunansa alkhaliku mai halitta tun kafin ya halitta komai ba wai sai da ya halitta halitta sannan ya samu sunan alkhaliku ba a ko bai halitta kowa ba sunansa ne alkhaliku haka nan arraziku arrazak ba sai bayan ya halitta ya fara azarta sannan ya samu wannan sunan ba a tun azal sunansa kenan subhanahu wataala an gane tun azal yuhyi wa yumit yana kashewa yana raya wannan sifa ce ta Allah ba sai bayan yayi halitta ya fara kashewa da raya sannan ya samu sunan ba sabalin kai dan adam wannan tela ne kafin ya koyi ɗanki ba sunansa tela ba wata mai kuɗi ne kafin ya samu kuɗin talaka ne wata kaza ne wannan ya yi aure kafin ya aure goro ne amma shi Allah zuwa da wata ala sunayensa da siffofinsa azali ne damun can haka suke daga baya ba wai saboda an sabunta ya yi halittar mala'iku ya samu suna alkhalik ya halittu mutum ya samu suna a kaza ya yi kaza ya aka fara shuka ala fitar da tsirrai alawa ya samu suna kaza a'a ba wannan bane daman can Allah ko bai kowa da komai ba waɗannan sunayen nasa ne kuma siffofin nasa ne subhanahu wataala an gane ko shi yasa anan yace mana suka ce waɗannan siffofin kadima tsofaffi ne manufa sun kasance tun a da Allah ya siffantu da su na ce haka ne siffofin Allah ba sa sabantuwa ba sa sabantuwa yanda suke a baya haka suke a yanzu kuma har abada ba za su guce ba a haka subhanahu wataala na'am wai tsofaffi za a ce ko da dallu wannan hausa ce ai ai a ce kadima ko azliya ko duk abin da kai ba da ta'abirinsa wannan babu shi a nasi babu shi a nasi amma malamai abin da suke ta bayani akan siffofin Allah min babil ikhbar babu laifi an gane al-ikhbar ne babu laifi kamar yadda zamu ce Allah yana aikata abin da ya ga dama ko fa'alul lima yuri abin da ya nufata mun ba shi yana ce abin da ya ga dama daidai ma'ana mutakari ba min babin ikhbar ne babu laifi akan haka an gane ko babu laifi akan haka kamar da ibn al-qayyim ya bayani yace sai dai a irin wannan babun kada me kada a yalwata bayani a ciki amma abin da ya tabbata antal awwalu laysa qablaka shay kai ne na farko wanda babu wani kafinka wa antal akhiru kai ne na ƙarshe laisa dunaka shay babu wani bayan kai wa anta zahiru kai ne az-zahir mabayyin mani ba laisa fawqaka shay wanda ba komai a saman ka duk kasan ka ababan halittar ka ne an gane zuwa ƙarshe wannan shine abin da yazo a nas amma malamai suka ce min babil ikhbar babu laifi a kaka sai mu tashi qalu fa lillahi indaka mushbihun nan ne anan ne duk zamu sharhin ababen da suka gabata in Allah da darasi na gobe Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima kathira wallahu ta'ala ala wa alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh